assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yau lahadi bakwai ga watan ramadana hijira dubu daya da ɗari hudu da arba'in daidai da sha biyu ga watan mai miladiya dubu biyu da sha tara za mu ci gaba da sauraron tafsirin alkur'ani mai girma cikin firiya da tafsir na maulan musa da faidaki shek ibrahim iyas radiyallahu ta'ala anhu wanda maulanmu shek ibrahim mansur imam kaduna yake gabatar mana a tsawiyar gidan alhaji aminu muhammad za mu ba shi abin magana ya bude mana da addu'a a karamakallahu bismillah
saboda mu mutu da ita mu tashi da ita mummunan niyya ba ta da kyau to shi ne yau kuma Allah tabaraka wa ta'ala yake mana magana akan abin da ya shafi tafiya da kuma abin da ya shafi kasu da sauransu wannan aya malaman tafsiri sun yi maganganu da dama a kanta wato Allah yana magana a cikin wannan aya game da sha'anin duk mutumin da tafiya ta kama shi to yana iya yin sallar azhar raka'a biyu sallar la'asar raka'a biyu magariba yadda take haka za a yi da isha'i raka'a biyu asbahi yadda take haka za a yi da hakika yala dan umayya ya tambayi sannan wurin khattab Allah ya kara mai yadda akan sha'anin wannan kasu wannan sallah ta kasu ya ce ni a fahimta ta Allah ya saukar da wannan aya ne saboda tsoro da musulmi suke ciki da firgici da razani da wani sha'anin kafirai to kuma yanzu wannan firgici da wannan tsoro ya riga ya kau to me kuma zai kawo kasu shi ne sai na umaru Allah ya kara mai yadda sai ya ce masa ajibtu mimma ajibta minhu hatta sa'altu an-nabiyya an zalika sallallahu alaihi wasallam yace abin da yake baka mamaki ni ma ko yana bani mamaki har sai da sakai na kasa hakuri na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa wannan aya ba dan tsoro aka saukar da ita ba to ai tsoron ya kau an riga an yi fato makka yanzu ba wani firgici ba wani razani mu cika sallolin mu kawai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ni صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا فاقبلوا صدقته duk sadakan da Allah tabaraka ta'ala ya yi muku kyauta da ida to ku karbe ta hannu biyu karku ci dan uwan ka musulmi ma ana so in yi maka alheri ya baka hadiya ko ka fi karfin ka karba ka gode balle ubangijin halitta ya baka sadaka ka ce baka so so daga sallar kasu kamar sadaka ce Allah tabaraka ta'ala ya bamu sababin saukar wannan aya waɗansu jama'a ne daga cikin yan kasuwa suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya suka ce ya rasulullah inna nadribu fil ardi fa kayfa nusalli ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam mu muna yawan tafiye tafiye a cikin kasa in mun zo sallah ya za mu yi sallah sai wannan aya ta sauka وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة idan kuna tafiye tafiye a cikin ƙasar ubangiji to babu laifi gare ku kuma babu zunubi don kun takaita sallar ku sallar azhar ta zama biyu da azhar ta zama biyu isha'i ma a mai ita biyu ku yi laifi ba don kun yi haka to Allah na saukar da wannan aya wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an tasturu ila salati sai wahayi ya yi ba sauran jawabi kuma sai aka tsaya a nan to shi ke nan wata bayan shekara guda manzon Allah sallallahu ya shiga fagen daga ana yaki sai sallar azhar ta yi sai manzon Allah sallallahu alaihi ya haɗa kan sahabbansa aka yi sallar azhar to ana idan da azhar sai mushrikai suka ce kash أي لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهوري هل لا شددتم عليهم كأمر الفسوق محمد يا مام يا مام صلى الله عليه وسلم رشيد صحابانsa sun juya mana baya wai su suna bauta ubangijinsu me yasa ba mu far musu ba mu karkashe su ana cikin sallan ma wannan ba tsakaninsu suke magana su shi annabi yana can da shi da jama'a shi fakara kayan minun sai wani mutum a cikin zuciyanci in na lahun misu hadi isra'a kar ku damu nan gaba kaɗan suna da wata sallar irin wannan sun ɗauki wannan sallar da mahimmanci fiye da duk abin da yake gabansu ta fi iyayensu ta fi kowa nasu wannan sallar suna da sallar la'azar ku bar su in suka shiga wannan sallar za mu bar musu duk za mu gama da su to inda za ka san cewa manzan Allah manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam Muhammadun basharun وليس كالبشر سره الحقيقي وربي لا سماه inda za ka san shi daban ne makiya ne ba a can gefe suke magana su kus kus kus kus sai Allah ya gaya mishi sai Allah ya ce ka ji abokan gaba suna cewa wai ka zo sallar da aka za su far muku sau da ka zan gaya maka ga yadda za ya raka a biyu za ku yi da aka far to shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya tsakanin sallar azhar zuwa sallar la'asar aka saukar da ita shi ne Allah ke gaya masa in kittu an yabti na kuma da zina kafaru in kittu an yabti na kuma da zina kafaru kun san ita wancan ayar su yan kasuwa suka yi tambaya ya rasu da muna yawan tafiye tafiye lokacin sallah ya zami shi ne aka saukar musu da wani za a zarafin bil'ardi fa laysa alaikum junahun an tafsiru min as-salati idan kuna tafiye-tafiye cikin ƙasar ubangiji babu laifi gare ku ku yi zunubi ba don kun takaita sallan azhar zuwa raka a biyu da asar zuwa raka a biyu bishai zuwa raka a biyu wannan ba laifi ba to sai da aka shekara guda an zo wannan yaƙi kabarai suka faɗi wannan magana sai Allah ya ce masa in kiftum an yabtila kumul ladina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina wannan yana tabbatar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana da Allah cewa Allah ne ya aiko shi wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salata faltaqum da'ifatun minhum ma'aka wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salata faltaqum ta'ifa faltaqum ta'ifatun معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتات طائفة ولتات طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك فليصلوا معك وليأخذوا وزرهم وأسلحتهم واتبع الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم مطر إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا
وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتات دائفة أخرى لن يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا هذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تكفرون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تدعوا أسلحتكم وخذوا هذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا wannan aya ana kiranta wato a wannan aya ita ce ayar salatu khawfi ita sallar kasaru wajiba ce inda mutum zai yi niyyar yin kasaru bayan ya kulla niyya shi ke ya raka a biyu an yi tayya sai ya manta sai ya miki ya ciko ta uku ta hudu sallar ta bace sau ya riga ya kulla niyya cewa kasu zai manzala ya ce manza da ala salatu yusuf ha badalar salatu duk wanda ya ƙara sallah kwatankwacin wanda ya niyya sallar ta bashi to ita kasuru wato sallah ce wadda Allah tabaraka ta'ala ya sauƙaƙe wa musulmi a cikin halin tafiya hatta azumi din nan shi ma akwai kasurarsa idan mutum yana azumi zai tafiya babu da yake aje azumin shi ne waccan ayar da muka karanta ta farko wa iza darabtum ubangiji tabaraka ta'ala yana ba su waɗannan yan kasuwa da suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya yana ba su amsa wa iza darabtum ai safartum wato idan za ku yi tafiya ko kuma idan kuka yi tafiya tafiyar nan ta kasuwanci ce ko ko tafiyar ta jihadi ce ko ko tafiyar ta ziyara ce an je ziyarar annabawa ko ziyarar waliyai ko ko tafiyar ta neman ilimi ce ko ko tafiyar ma zuwa maulidin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala kulli halin dai idan kuka yi tafiya bil ardi wato a cikin kasar ubangiji in dai har tafiyar ta kai tafiyar wato mil arba'in da takwas ko kuma kilomita saba'in da biyu to shi kenan falaisa alaikum junahun an tasiru min salati in dai tafiyar ta kai mil arba'in da takwas ko kilomita saba'in da biyu to shi kenan falaisa alaikum junahun babu laifi a kanku babu zunubi a kanku an tasu wato ku takaita ko ku rage adadi mina salati daga cikin sallolin ku na azhar da la'asar da kuma isha'i bi an tarduha min arba'in ila sunatayn wato ku dawo da ita daga sallah raka'a hudu ku dawo da ita ta dawo raka'a biyu in kiftum an yabtilakum allazina kafaru wato idan kuna tsoro kada waɗannan da suka kafirce su fitinance ku ya na rukun bi makaruhi su zo su aikata muku abin da ba kwa so kamar abin da suke faɗi lokacin da aka yi sallar azhar sai suke cewa a me yasa muka yi wannan wauta muka yi wannan sakaci ga muhammadu can sallallahu alaihi wa alihi sallama da shi da jama'arsa sun ba mu baya suna rukuku da sujada amma mun kasa far musu sai wani ya ce ai bayan azhar din akwai la'asar in sun zo la'asar mu far musu shi ne Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kintum an yaftinakum alladhina kafaru idan kuna tsoro kada waɗanda suka kafirce ni da su fitinance ku kar su aikata muku abinda ba kwa so la makuma lahu babu abin fahimta a cikin wannan dan kar a ci a ai shikenan to tunda haka ne ai dama an aje kasu ne saboda tsoro yanzu kuma tsoro ya wuce saboda ka ba maganar kasu sai shi wa radiyallahu ta'ala sai ya ce bayyana sunnatu sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi bayani annal murad bis safari cewa abin nufi da tafiya at-tawili tafiya wanda take mai tsawo ko tafiya wanda take mai nisa ko arba'atu burdi shine burdi wato hudu burdi hudu shine farsaki goma sha biyu farsaki ne kuwa shine mil uku in ka hada duka ka ga zama mil arba'in da takwas wani marhalatan shine zambuna biyu shine tafiyar mil 48 kenan walau bila kaumin kuma ko da babu wani tsoro akan hanya kai kasar kawai domin kasar ruwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun yi sallar kasar tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hum aminun ma kanu aymin amnin azim wato suna cikin aminci alhali sun kasance cikin aminci wanda ke mai girma ba maganan wato tsoron kafirai kuma inna mal aya kadai dai abin da yake faruwa da wannan aya nazarar ta sauka ne fi khawfin a cikin tsoro shuri'ar kasu an shar'anta sallan kasu ma khawfi wato tare da salatul kauri fi anin wahid a lokaci guda kun san dama mun faɗi cewa da su waɗannan wato sahabbai matafiya masu fatauci suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna tafiye tafiye yanzu idan tafiya ta kama mu lokacin sallar azhar ta yi ko la'asar ko shari ya za mu yi shine Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya musu yadda za a yi wai za a fara fil ardi fa laysa alaikum junahun an taksuru min as-salati to bayan shekara guda kuma sai maganar salatu da kauri aka zo fagen daga kabarai suka faɗi abin da za su faɗi kuskus tsakanin su Allah ya ciyo ya gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ne sai aka ba da wannan dama to bayan wannan yaki ya wuce tsoro ya wuce Allah bai ɗauke sallar asur ba tana nan har yanzu an saukar da su ne dai a lokaci guda kawai walakin sai dai idan tafa alkawu idan tsoro ya kawu la yamna min alqasri wannan ba zai hana ai sallar asur ba innal kafirina sani cewa su kafirai kanu sun kasance lahum aduwwan mubina wato su kafirai sun kasance ga muminai masu bayyanar da tsananin kiyayya ne da gaba bayyanul adawata suna bayyanar da kiyayya da gaba akan muminai wai za kunta Allah tabaraka taala yace idan kuwa kai da kanka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yana bashi labari ke ce masa to kuma bayan wannan idan har al'amarin ya kasance kai da kanka ne hajiran ka kasance fihim a cikin jama'ar ka sahabbai kuma a fagen daga wa antum taqabuna alhali cewa ku kuna cikin tsoro kada kafirai su afka muku kamar yadda suka riya a zuciyarsu za su yi muku to ba a kamta da musu salata to ka shiga gaba ka tsaida musu da sallah ya ni salatul khawfi isa ce kira salatul khawfi ka tsaida musu da sallah amma zan gaya maka ga yadda za a yi faltaqum da'ibatun minhum ma'aka ka kasa sojojinka guda biyu ka ware su ka so na farko su shiga sahu su sallah tare da kai ka so na biyu su koma baya da makamai suna mazurai suna kare yan uwansu daga sharrin abokan gaba ita salatul khawfi yadda take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai miƙe zai raka'a daya tare da sahabbai amma kuma waɗanda suke cikin sahu ba su ma duk da takuba a hannunsu ai ai ba zai ba a da takobi ba kowa da takobinsa da garkuwarsa kuma ga takobi hannun dama ga garkuwa a hannun hagu kuma ana yi ana dan mazuri ana dan kallo da gefen gido a kwarai kuwa ai ba a sakewa ai to idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raka'a daya waɗannan sahabbai da suke cikin sahu idan aka raka daya aka dago to manzo Allah ba zai kare wata raka ba su sai su ta sauri sai su raka ta biyu su kadai sai su sallama sai su tashi waɗancan sojojin kuma da suke gadi su kuma sai su shiga sahu to sai manzo Allah sai ya raka ta da su in aka ƙara da ya sallama sai su yi sai su rama ta farko da bai samu ba to shi Allah ke ga masa fattaqum da'ibatin minhum ma'aka ka kasa sojojin ka gida biyu kaso na farko su shiga sahu tare da kai wasu ta akhar da'ibatu sannan kaso na biyu kuma su kuma su tsaya su jirkinta wani ya akuzu aslihatahu waɗanda suke tare da kai a cikin sahu kar su ce wai za a zo su tsaya kawai babu makanya dukkan su kowannen su ya rike makamansa a hannu ma'ahum ya zama yana tare da su fai za ta jadu idan suka yi sujada sallu ya ni a cikin wannan sallah suka yi sujada fal ya kunu min wara'ikum wato sojoji da ka kasa waɗanda suka fita gadi suke bayan sau to su kuma sai su shigo waɗanda suke bayan ku sai su shigo su kuma sauran sallah bayan waɗancan sun kare sun tashi ke ya hari suna fai za ta jiru idan suka yi sujada fal ya kunu min wara'ikum sai wannan sojoji da ka kasa kaso na biyu sai su zama a bayan ku suna gado ya har suna suna gadi ila an taqabus salata har ku cika sallar ku wata zahabu hadi sa'iba ta harisu sai dai kuma wanda aka cika wanda aka rika a daidai ita ta cika ta gama nasa sai ta fita ita ma sai ta shiga ta yi gadi ita ma wal ta'ti da'ibatul ukhra sai daya bataliyar sahu na biyu sai su ma sai su shigo lan yusallu wadanda ba su yi sallah ba hali yusallu ma aka tuma sai su shigo su raka a ɗaya tare da kai wani ya ku zuhi zarahu amma fa su zama cikin shiri kowannen su ya rike garkuwarsa wa asliyatan da makaminsa ma'awun tare da su ila an tafarru salata har a ƙare sallar haka za a yi sallar an fahimta in za a yi sallar manzala zai kasa sojojin gida biyu kaso na farko za su shiga sahu manzo Allah yana sallah da su kaso na biyu suna baya suna gani da ta kubba idan aka sallah raka daya sai annabi ya tsaya sai su su tauri su cika ta biyu sai su tashi sai waɗancan sojojin sai su dawo su shiga sahu waɗancan kuma sai su koma baya sai annabi ya cika ta biyu da su to in aka ƙari to shi kenan wani ya abu hijirahum amma fa dukkan su kowannen su ya zama cikin shiri wa asliyatahum makaman su su zama ma'ahum tare da su ila an taqdu salata har a cika sallah a kai wa karfa ala sallallahu alaihi wasallam kazalika hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata yadda Allah ya gaya masa tabaraka wa ta'ala bi rage ba bi batni nakhli ya aikata wannan ne a a a batni nakhli yayin da aka yi kenan wani wuri ne da ake kiransa badin nahari rawahu shekani bukhari da muslim suka rawace shi a wajen lazina kafaru law tadkuruna abin da yasa nake ga muku kowannen ku ya zama cikin shiri ya zama yana tare da makaminsa domin kafirai ba suna kwaɗayin lautar kuruna suna so ina ma da za ku rafkana ya zama ba takobi a hannunku ba garkuwa ba makami ba komai ba sojojin da za su yi gadi dukkan ku kowa ya shiga tsaro to kafirai suna son haka suna sha'awar ina ma da za ku yi haka a ce kun rafkana an asli hadi kuma amti adikum kun bar ta kubban ku da makaman ku da kayayyakin ku kai miluna alaikum mai ladal walida sai su kawo muku dauki dauki su yi muku kwamfiya abin da su suke so ke saboda haza dalilin saukar wannan aya annal kuffara cewa kafiran makka waddu sun su ai tamannau wato sun yi buri lau taquluna ina ma da mu'minai za ku rakkana idan kuntum ila salati idan kun yi za ku yi salatul khawfi an aflihatukum ina ma a ce kun bar makamanku wa amci a cikin da kayayyakinku fa yamiluna sai su kawo ku dauki fa yamiluna alaikum sai su kawo ɗauki gare ku mai ladan wahida su yi muku kwaf ɗaya ɗauki ɗaya su haɗa ƙarfin zuriya su faɗo muku to da sun so su haka bi an yi hannun alaikum wato da cewa su kawo muku ɗauki bai aku zo ku su cafke ku ko kuma su kama ku wala junaha alaikum wala junaha alaikum babu laifi gare ku in kana bikum azal amma Allah ta barko ta ala ce ni ne na ce ku sanna da takubban ku a hannu ku sanna da makaman ku a hannun ku kar ku aci amma kuma duk da ni na faɗi wala junaha alaikum babu laifi a kanku in kana bikum azar idan wato cuta ta same ku min madai na daga ruwan sama misali ruwan sama ya sauka ana yaki sai ya zama kun kamu da mura kun kamu da wani yanayi an kuntum marda ko kuma kuna cikin rashin lafiya a wurin yakin wani an same shi a hannu wani a kafa to akwai damuwa na ciwo da rashin lafiya to babu laifi an tazamu asliha da ku aje makamu saboda wata gida suna muku nauyi a hannu suna damun ku saboda halin da kuke ciki ga mura ga ciwo ga kuma halin da kuke ciki fala ta ruwa na yi da kanku dauke makamu wa kurzu hijrakum amma fa duk da haka ku riƙi taka tsantsan ku riƙi taka tsantsan kar ku ce ba ku da lafiya an yi ruwa ruwa ya da ku su ba mu su kullum cikin daku ku ciki ko kun aje makani wa ku zu hizraku ku riƙi taka tsantsan inna allaha sallai cewa allah a addal kafirin azaban muhina ya tanada wa kafirai azaba wato ta wulaƙanci za'i halin ma'abociyar wulaƙanci كان الرسول من ذا الله صلى الله عليه وسلم يعكسج في غزوة بني المال أو ياكي da ake kira ga zotu bani ammari falamma hazama Allah ala Allah tabaraka wa ta'ala lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tarwata makiyan Allah kharaja rasulu sallallahu alaihi wasallam wahdahu wato ana cikin yaki da musulmai suka yi wa kafirai dauki sai Allah da baraka wata ala ya saka tsoro a zuciyarsu sai suka tarwace duk sai suka gudu da suka gudu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma sai sai dan ci to bari in dan kewaya nan baya kaɗan dan biya bukata haka nan baya sai ya fita shi kadai sai ya wuce wata korama haka ruwan sama ya cika ta ha, sai ya wuce wata korama bayan ya wuce ruwa ya sauka wa kanat as-sama'u tarishu mataran khafiban wato sama ta kasance tana yayyafin ruwa amma ruwan kaɗan kaɗan ruwan yana sauka ba mai yawa ba kamar wannan ruwan da yake sauka yanzu kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan haka ruwan yake sauka haka annabi ya wuce korama hatta tara baki da min ashabi har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam yi wa sahabbansa nisa ya fita can ya zama ba ta hango shi sallallahu alaihi wasallam fajarsa ta haka shajaratin sai ya zauna karkashin wata itaciya ya kadi hali da yana biyan bukatarsa kana za a yi ga wasu ashe akwai wani katon arni kafiri ana kiransa gaurasu shi kuma ya hango san da annabi ya fita yana ta bin shi yana ta bin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya fita ya rabu da sahabbansa wahidu min al-kuffar shi wannan gaurasu ɗaya ne daga cikin kafirai min bani al-mali yana daga cikin bani al-mali wa qala sai wannan gaurus wannan kami sai ce hazar rasul wahdahu mu'tazilan an ashabi ai wannan manzon Allah ne ga nan ya fito shi kadai ya kauce daga idan sahabbansa sahabbansa ba sa ganin shi bari mu shi in je aikata masa bai san wanda ya masa habban yana ganin shi ba ya ɗauka sahabbai ne ke gadin annabi bai san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da wanda ya fi sahabban ba to shi kenan shi gaurasu sai ya tashi sai ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce qatala lillahu illa aqtulhu al-yawma Allah ya kashe shi in bai kashe annabi ba yau abin da yake kenan abin adan arne ne ko wai Allah ya kashe shi idan bai kashe annabi a yau din nan صلى الله عليه وسلم فأخذ سيفه وسيفه كتفه وبيته وأتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في جور من الله صلى الله عليه وسلم فصلى سيفه في ذلك تقوبلتا سلطا تنا وكيا تنا كيكي تواسو في سلطا تقوبل تنا وكيا وقال سيشي من يمنعك مني يا محمد صلى الله عليه وسلم تو يوم محمد sai da ka ce Allah ya aiko ka kana magana da Allah jibril yana zuwa wurinka kai ne kaza kai ne kaza to yau ga ni ga ka ba kowa yau wa zai kare ka ya dauka abun ruwa ne fa to yana faɗin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yi zikiri ai ai ba amsa zikiri kullum kuma zikirin ma na ismul jalala na ismul jalala ya ka kira sultanul asma'i babban sunan wanda in ka kira shi shi kadai duk sunayen Allah sai sun rako shi sun zo wurinka suna ne na Allah guda ne amma in ka kira shi duk sunayen Allah sai sun rako shi ba zai zo ce ma gani ba in ka kira shi shi kadai sai dai kan sun ce ga mu sunayen Allah duka za su to sai annabi kira wannan sunan da ya ce masa manyan na uka minni yawwa zai kare ka daga sharri na sai manzo Allah ya ce Allah ka dubo zikiri sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai kira Allah wanda yana daga cikin hujjar manyan su bai da su kira wannan sunan za ka da wasu ta wai ai ba zikiri bane Allahu Allahu Allahu a sai la ilaha illallah ya mutum da daga cewa Allah Allah Allah wai wannan ba zikiri bane to duka zikiri to gashi yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam sai na bakar ma da ya kawo dukiyarsa annabi ya ce masa me kamar wa iyalanka cewa Allah yanzu ana ta tabbata annabi wa zai kare ka daga sharri na shi Allah to su ma masu kiran Allah ba ka san me yasa su kiran shi idan mutum ya yi nisa cikin san Allah da ibadan Allah to gan yake ya tsaya yana faɗin kalmatun nafi kamar ya ci bani kalmatun isbati kawai ai al-isbati Allah Allah Allah, Allah, Allah, Allah, abin da suke ke. To, annan zullatun yana faɗin wannan suna, ai sai ya firgita. Takobin ita ma da ta ji an ce Allah sai ta gudu. Ba ma shi ne takobin ba, ba sallar sai. واعتبرته فرقته فرقته عدده في ولي مكركتا نبتشي درازا يسيركي غورسو فسكت معا سيبو سيفاري تارك تقول تقول تارك شفادوا تقول تنا فادوا في جبل النبي صلى الله عليه وسلم shi ma zai bani a wani ɗaunin an ce takobin ba faɗuwa ce ba annabi yana ce Allah sai Allahu ya kwace takobin zai ba annabi sai ga takobi a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wurin su ya duba ya duba ba makami sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce masa to to yanzu kan kai kuma yanzu wa zai kwace ka daga hannuna manyan na uka an tamimi kai kuma yanzu wa zai kwace ka daga hannu ni ne wanda zai kwace ni a hannunka ya gwada ma ya kwace ni to kai kuma yanzu wa zai kwace ka a hannu ne to faɗin haka ba sai kafiri ya rikici ya ce la hada la hada la hada ba kowa ban da kowa wanda ake bauta gunki ne an bashi a maka shi ma yana cikin damuwa ba da da gobara za ta tashi ba abuja za su je su ɗauke ubangiji shi ubangijin ba zai iya taimakon su ba sai ka shi ruka taimake shi ka ji wani takarcin banza to da ya bari wannan ƙara sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa taqulu la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya ce gaurasu ka fa ila ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai gaurasu ya ce la aqulu ni ba zan faɗa ba walakin sai dai zan maka alƙawari la uharibuka abada ba zan taɓa faɗa da kai ba har abada ba zan ƙara yanki da kai ba har abada wala akunu ma man yuharibuka ba zan ƙara kasancewa tare da wanda zai yake ka ba fatara ta rasul sallallahu alaihi wasallam as-sayba da rajul sai manzo Allah ce to shikenan tunda ka ji ba za ka yi alƙawari ne to ko ka tafi ka ji shugaba ka tabbatar annabi yana da cikakken yakinin duk da yake Allah yana a kai yanzu ko da za ka kyala makiyinka ya zo su kudi ne kashe ka in aka dini da za ka tashi ka mu kuskure ya kai na farko amma ka sake ba shi za ka gane kuranta amma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tsabar yadda da Allah sai ce to shi kenan gashi ba bai musulunta ba sai annabi ya ce to amshi makaminka kama gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mika masa makaminsa wa qala lahu ya ce masa idhab tafi kama gabanka a ƙara sai ce wallahi da an ta khairu minni wallahi na rantsi da Allah kai din nan ka fi alkhairi daga daga gare ni wallahi ka fi ni ta ko'ina fa ƙara sai manzo Allah ya rubi shi ya ce ana aula da zalika kai ma ba hotar ka ba za ka haɗa kanka da ni ai ni ne mafi cancantan halitta da alheri ba kai ga wasu ba ko abubakar nawa na bi shi alheri ko umaru na fi shi ko usman ko aliyu balle kai kabiri mutanen kirki ma suna bayan nan sauraka ana aure fi zalika fasa haka ila to ni wa kasa alai sai wannan gaurasu ya koma wani jama'a sai ba su labarin abin da ya faru tsakaninsa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa ba'dhum qalu wadansu a cikin sai suke cewa hadha nabiyyun kai wallahi annabi ne ba wannan annabi ne hasara kawai yake kai annabi ne ba wa aslamu sai suka musulunta wa ba'dhum waɗansu kuma a bawul islam sai suka ki musulunta amma suka tabbatar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne amma ba za su musulunta saboda suna jin daɗin giya suna jin daɗin harkokinsu na banza ne na fasikanci na na jahiliya kana zalatti yin hadil aya to shine daga nan ne sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya a cikin su فإذا قضيتم الصلاة
فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقمت لهم الصلاة إن الصلاة فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا ما أنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ubangiji tabaraka wa ta'ala ce fa la talaytum salata ay faraktum minha idan kuka idan da sallah ya ni kuka kare sallar ku to fasfurullah ku ta ambaton ubangiji bi tahlil ku ta la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah in ji ubangiji fa la talaytum salata idan kuka idan da sallolinku to faskur na burka ambaton ubangiji bitani abin da yasa yanzu ne fa muka bar dabbaka wasu abubuwan yanzu kaga zikirin da muke lalimi ne da safe lalimi da yamma ko wajiba ko zikirin juma amma a bi hurairah Allah ya kara mai yarda cewa yi wallahi ba ma gane an idar da sallah zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mun ji sautin zikiri yana tashi sannan sai mu gane an idar da sallah ba mu samu ba mu samu ba to amma yanzu mafi yawanci da wuya ma ka gani idan da sallan ma an ciki in za a yi sallan ba a yi in an idan ma ba a yi gara gara kasar gane wani lokaci al'ada sun mun je ko sallah ba a yi sun ziki in an idan da sallan ma suka yi ziki to wannan abu ne mai kyau umarnin Allah ne bai zaka laifin salata idan kuka idan da sallah fadkurullah ku ambaci Allah bi tahlili wato da hailala kiyaman ku ambaci Allah a tsaye وقعودا كمكو أمبتش الله أزوني وعلى جنوبكم كمكو أمبتش الله أفنشي الله يا بعد دعم أمبتن الله بيجا وني بيجا لوكشي بيجا تاري بيجا يني الدور حالي da ka samu kanka in kana da lafiya kana cikin tafiya ka tuna Allah to ambace shi kawai ka tuna cewa Allah ya samar da kai daga babu kuma da ya samar da kai bai yi ka dabba ba bai yi ka dutse ba bai yi ka bishiya ba bai yi ka wuta ko ruwa ba sai ya yi ka mutum kuma ya ce wa harkar rauna ban yi adam da ya yi ka mutum din nan sai bai yi ka arne ba sai ya yi ka musulmi musulmin kuma sai ya yi ka karkashin jagorancin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya yi biyu ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas sannan bayan nan ya baka abubuwa da yawa waɗanda ba za su ji rayuwa wa in ta ujuni matan la ya dubi suna to kawai sai wanda ya faɗo a ranka kace kai Allahu akbar ka ga wani ya zama datti da babban mutum ya yi farfara amma a wurin Allah uku ne ni ko da ni yaro karami amma a wurin Allah ɗaya ne bai da abokin tare ka la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah wannan ba ku so ne bane wani ya ji kana zikiri ya damu bai san me yake zuciyarka ba saboda ka daɗi ka ji ka tuna irin baiwar da Allah ya maka shi kenan sai ka kama ambatan Allah kiyaman a tsaye waku da idan kuma babu lafiya ko ma da lafiyar da komai a kana zaune ne ka tuna Allah to ambace shi a wannan halin ko kuma ba ma a zaune kake ba kana kwance watakila har da iyalai watakila ma ka ɗauki yaro kana wasa da shi ka ɗora shi a cikin kana ɗan ɗaga shi sai ka rubuta oh Allah ba ka ga Allah tabaraka wa ta'ala yanzu wannan ya rufe uwarsa auren ta ne sai da aka yi magana da iyayena da iyayenta aka karanta fatiha aka karanta surori na alkur'ani aka kira malamai da limamai suka haɗu sannan na aure ta sannan aka haife shi da ba don wannan addini da Allah ya bamu ba da haka kawai zan nemi ta wajen a haife shi shehi ka la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah dan kai wannan wani ya zo ka fata kana zikiri ya ce wannan ya ka rabu da shi bai san me yake saboda haka ku ambaci Allah a tsaye ku ambaci Allah a zaune ku ambaci Allah a kishin gidan mutajiyina wato a kwance bai zan ma'anantum idan kuka samu nutsuwa ai amintum kuka samu aminci daga sharrin kafirai fa aqimu salata to ku tsaye da sallah yadda take wato duka wannan Allah yana nuna mana girman sallah inda sallah ba ta da girma a wurin Allah ai ko ba kuma a wurin yaki ya kamata Allah ya kai ku bar sallar ku shiga fita mai kawai amma Allah ya ce a wurin sallar ma a wurin yaki ma a yi sallar to shi ya sa haka ne mutum ya mai da sallar abin wasa ko ya ce yana da wani ilimi wannan ilimin zai hana shi sallah ko yana da wata fahimta ko yana da wani dalili wannan kuskure ne babba a wurin yaki ga annabin Allah a wurin ya kamata Allah ya kai sallar ma yau ba na so in gadin annabi na kawai amma Allah ya ce maka har kai ma shiga gaba kai za ka yi limanci ka shiga gaba ka ba su sallah amma ga yadda za a yi idan za a yi sallar ka sa sojojin gida biyu kaso na farko su zama cikin sahu kaso na biyu su koma ba su gari idan aka raka da to ka tsaya waɗannan da suke bin ka su cika raka da su fita sojojin kaso na biyu su dawo su bi ka samu raka'a ta biyu sai su cika sai a koma bakin da to kaga a nan za ka gane cewa lallai sallah ba mu wasa ba kar yi wasa da sallah sai Allah ya ta to idan kun samu nutsuwa an gama yaƙi an shiga cikin aminci to fa yi salata a yi sallah cikin nutsuwa a kai da sallah addu'a bi hukukiha a ba da sallah da haƙoƙinta kaga sai ayi ba magana wani haƙoƙi ko wani abu abin Allah fa cewa ya faɗi idan ma ana cikin yakin misali sai kawai sojojin su kafirai su suka kawo ɗauki suna kiran da da uzza suka akko to kar a ce assalamu alaikum a ci gaba da sallan ana yayi ana ka ka Allahu akbar ka ka ربنا ولك الحمد الله wai saboda girman sallah ba wai ba za ta sana ga makin ka ya taso da takobi amma Allah ya ci gaba da sallah ana sara ana kiran suna Allahu akbar Allahu akbar ana falla ana yaki saboda girman sallah to a fagen yaki ba da annabi a wurin Allah bai ce a bar sallah ba ya kai a gidanka da matarka kana cikin jin daɗi za ka bar sallah ba ka da wata hujjar Allah ya kiyaye amin saboda haka fa aqimu salata ku tsaye da sallah addu'a bi hukukiya ku ba da sallah da hakokin ta inna salata ku sani cewa sallah kana alal mu'minina kitaban mawquta sallah ta kasance wato akan mu'minai farilla ce maktuban abar rubutawa makruba kuma abar farlantawa mawqutan muqaddaran waqtuha wato ma'anan mawquta sallah ta kasance akan mu'minai abun farlantawa sannan kuma abar yankawa lokaci sallah tana da lokuta akwai sallar asbahi akwai sallar azhar akwai sallar la'asar akwai sallar maghrib akwai sallar isha ba da ma ta ce kai wallahi gaskiya gobe ina da hidima da yawa abin da ya kamata kawai bayan an an jima bayan sallar isha zan tashi ni asuba ta gobe da azhar da la'asar da maghriba da isha saboda za mu je kallon kwallo ka san ba a san sanda za a dawo ba ka ka ka mutu ya kai kai kwallo kai ba ma maganar kallon kwallo ba ko me za ka yi إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قالوا فلا تؤخر عنها با أجرك فلا تؤخر عنه با أجرك تصلى لك سنتا الله تبارك وتعالى أن من كلمة لوكك من فضله وكرمه لك فلا تنسى كرم سنتا على عبده أو سباوا المسلمين أوجب عليه الطاعات يا وجب بوتا غريش يا وجب طاعة gabawa wato wannan ibadu da muke yi ba girmamawa ne Allah ya mana Allah zai bukatar ibada ba abin da zai shiga amma dan ya girmama mu ya shigar da mu aljanna sai ce ni ba mu ba shi za ta amfana ba mu za ta amfana to da ka Allah saboda karamcinsa da falalarsa ne yana so ya girmama musulmi sai wajabta masa da'a wa hadhihi da'a ka waɗannan da'o'i waɗannan biyayya waɗannan ibadu ليس فيها إلا مصلحة مصلحة العبد باب قومي شنو في واتو مصلحة باوا لا تنفع الحق تبارك وتعالى ولا نزلوا لنا في جبل كم أمثال أبنجي با وتصلى قوة إبادة لا تنفع الله مو إبادة لا تنفع مو إبادة لا تنفع لا تنفعه إبادة الخلق إبادة الحلتة ولا تنفع الله ولا تضره معاصيه saban Allah ba zai cuci Allah ba a ce wai a daina sallah a daina zakka a daina hajji a daina ziki a daina sadaka a daina salati a koma shaye-shaye da zinace-zinace da caca da sata da fasikanci ba abin da zai rage Allah sai ne mu marhu amma Allah ba abin da zai rage shi walakin sai amara na jima bi masalihuna Allah ya umarce da abin da zai gyara mu mun aikata shi za mu gyaru wani hana Allah ya hane mu amma bi mazarratuna daga aikata abin da cutar mu take cikin sa aujaba salawati Allah ya wajabta mana salloli biyar wa qallala a'dadaha sai Allah ya karanta adadin sallar law aujaba alaina kafiran lama adikna wato da Allah ya wajabta mana salloli da yawa to da ba mu iya yin su ba sai Allah ya wajabta mana sallah kaɗan na yaro ɗan ƙarami yana yi sai ka ga tsoho shi ma yana yi sai ka ga mace tana yi ba wani wahala a ce wahalar wato hawa ce san zuciya shi ke nuna ma sallah tana da wahala amma sallah ba ta da wahala tsabar nishaɗi ce ma al-musalli yuraci rabbahu mai sallah yana ganawa da ubangijinsa har yanzu ba ka san ganawa da masoyinka to akwai masoyin da ya kai Allah to a ce yanzu ga wani lokaci an baka tafi ku gana da Allah ya zake wasa da wannan lokacin saboda ga sallah lokacin ganawa da Allah ne kuma sai ba mu ita yar kaɗan lau aujaba alaina kafiran lama a cikin da Allah wajabta mana salloli da yawa da ba mu iya yin su ba aujaba alaina kamsa da salawati Allah ya wajabta mana yin salloli biyar fil yawmi wal layla wato tsakanin dare da rana badal kamsina badalin sallah hamsin domin sallah hamsin Allah ya ba annabi Isra'ila ya rani annabi ya dinga koma yana cewa al'umma na ba za su iya ba a rage aka rage biyar ba za su iya ba aka rage biyar ba za su iya ba aka rage biyar har sai da sallah ta sauko daga hamsin ta dawo biyar wa man aka yi kiro har ta dawo guda biyar fil yawmi wal layla tsakanin dare da rana fa qala sai Allah tabaraka ta'ala ya ce hiya ya Muhammad wannan sallah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam khamsu salawati salloli ne biyar fil yawmi wal laila tsakanin dare da rana wa man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha amma ina maka alƙawarin duk wanda ya zo da kyakkyawan aiki guda ɗaya zan ba shi kwatankwacin ta guda goma zan na to kana aujaba alaina 50 salatan a farkon lamari Allah ya wajabta mana yin sallah 50 ne fi bidayat al-amri a farkon al'amarin musulunci falan ya zal yukhaffifuha Allah bai gushi ba yana sauƙaƙa mana salloli ana tarewa biyar biyar biyar biyar hatta ta kamsa salawati yau ne wallahi har sai da sallah ta dawo sallah biyar tsakanin dare da rana sai Allah ya ce masa ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam gashi na rage daga 50 na dawo biyar amma duk wanda ya zo da ita guda ɗaya ya zo da aiki kyakkyawa guda ɗaya zan ba shi kwatankwacin da guda goma fa tilka kamsu na sadaka wannan salloli ne hamsin wannan biyar ɗin nan sallah biyar ɗin nan da muke yi Allah ya halitta a hamsin sallah biyar kowace ɗaya a matsayin goma ce Allah yana cewa ma yubaddalu qawlu da dayya ni ba a canza magana a halarata ni a fada ta tun na riga na ce hamsin to ba za a ce wa shi ke nan wacce da an rage ta dajiyar wai a canza zaman ladan ma a ma yi baddalin kaurin da zai tun da na riga na ce hamsin ne a je a yi biyar in ba da ladan hamsin kawai ma yi baddalin kaurin da zai wannan ma kana asul fadilatul salati 50 lokacin da ya kasance wato ainihin asalin sallar wato farillar sallah biyar lokacin da ya kasance ainihin sallolin nan biyar da asalin su hamsin ne wal kuffaru su kuma kafirai in tana umina salata sun ki su sallah asalin sallah hamsin ne to aka rage ta zama biyar mu musulmi mun gode Allah sai muke yi kafirai sun suka ce ba za su yi ba to da suka ce ba za su yi ba ja'ala alaihim yawmal qiyamati kamsina alfa sanati sai Allah tabaraka wa ta'ala sai ce to shikenan tunda kun yi sallah a duniya ko to ranar alkiyama wato zan sanya muku tsayuwar shekara dubu hamsin shekara dubu hamsin kullu salatin bi alfi alfi kowace sallah daya shekara dubu Allah zai tsira kafirai shekara dubu hamsin a ce musu to wannan tsayuwar da ta kuke kowace shekara dubu tsayuwar sallah ɗaya ce wani haza ɗalibin kiyama to alaihi saboda haka ne alkiyama take da tsawo ga ainihin kafirai fasara yawmun sai zama rana ɗaya a wurinsu mikidaruhu hamsuna alfa sanatin gwargwadon tsawonsa shine gwargwadon shekara dubu hamsin li'annahum domin cewa su kafirai taraku salata hamsina salatan sun bar sallah sallah a wato salloli hamsin fi kulli yawm a kowace rana fa kullu salatin kowace sallah ɗaya bi an bi amin tana matsayin shekara dubu ne kallalaha Allah ya takaita ta bayyana kamsu sai ta dawo biyar wa waqataha kuma ya yayyanka mata lokaci ya annal insana domin cewa shi mutum jubila an halicce shi ala taswifi a bisa jinkiri jinkirta aiki dan adam an halice shi a bisa jin- jinkirta aiki jibril an halice shi jibril tu hubbil hashimi haka shi wa ce ni ko an halice da soyayyar bahashimin dangi annabi bahashimin dangi to shi mutum duk mutum an halice shi ne a bisa jinkirta aiki za ka ga mutum yana zaune baga aiki a gaban shi wani lokaci ma sallah ma za ka ga mutum yana zaune ya yi ta ta mai gida ka tashi lokacin sallah sai zan yi zan yi da Allah zan yi yana zaune fa zan yi zan yi to haka dan adam yake akwai jinkin ta aiki falaula annahu waqata da nas salawati ba dan Allah ya yayyanka mana lokacin sallah ba sanni salata su yace ku yi sallar asubahi salatar zuhur ku yi sallar azhar salatar asr ku yi sallar asr salatar maghrib ku yi sallar maghrib salatar isha ku yi sallar isha لكان أهل التسويف إلى وقتنا هذا ما صلوا ما صلوا الصبح الشيخ رضي الله عنه ينهي تفسير من بعد صلى الله عليه وسلم kamar yadda Maulana Sheikh Ahmad Usman Bauchi radiyallahu anhu to shehu yana yin tafsirin sa a wannan lokaci ne to sai shehu ya ce in ba dan Allah ya gwada mana ku yi sallar asbahi lokaci kaza ba da safe ku yi sallar azhar lokaci kaza ba ku yi sallar la'asar lokaci kaza ba ku yi sallar magriba lokaci kaza ba ku yi sallar isha'i lokaci kaza ba shehu ya ce wallahi irin mutanen nan masu jinkiri masu jinkirta aiki in shehu ya ce da yanzu din nan la'asar ne muke tafsirin nan da wani yana nan bai sallar asuba ba saboda ba a bada lokaci ba an dai ce a yi kawai to sai Allah ya yayyanka mata lokaci inna salata kana alal mu'minina kitaban mawquta yusawwihuna da har yanzu ba su yi sallar asubahi ba yusawwihuna suna jirkin tata walakin sai dai waqata bi nafsi Allah ya yanka lokacin sallah shi da kansa liyan la tusawwifahu domin kada ka jirkin tashi wa sa'al waqtu kuma Allah ya yalwata lokacin aidan kuma liyan la yakuna jabara domin kada sallar ta zama takura gare ka sai Allah ya bada lokaci ne yalwa karka ce kar amma dai an takura ne ba wani takura a cikin sallah to salli duk ya rika kai sallah da ganin damanka alwaqtu shi lokaci wajibin yana da yalwa to kaga duk da yalwar lokacin ka duba yadda fitintunu yake ta ba sai kai ba ka sallah karfe kaza sai karfe kaza kai ba ka sallah lokaci kaza sai lokaci kaza bayan mu wakata nan lokaci a Allah tabaraka ta'ala ausa ala lokaci Allah ya yalwata mana lokaci ya ba mu lokaci mai yalwa a waktu wasu lokaci mai yalwa ne ya kadiru mukallahu wato balagagge wanda sallah ta zama wajibi a kansa yana da iko an yi addis sala da duk yari ya ba da sallah da ganin da irin zaɓinsa la ya kuma kahan domin kada ya zama cikin kunci ko an tilasta shi a kan lokaci wa amara munadiyan sannan duk da haka Allah ya umarci ladani munadi lissalati ya kira sallah domin ko da ka manta an kira sallah sai ka ga ko lokaci yayi wani dai a baka dama kai sallah an gaya ma lokaci an fada da maka lokaci sannan aka nada maka ladani ya dinga kiran sallah domin ka tuna lokaci yayi tasma'ul mu'azzin kana sauraron ladani da'iman a koda yaushe yu'azzin yana ladanci yana kiran sallah bi kulli waqtin ila salati a kowane lokaci ladani zai kira sallah amma da bi kamata salati sannan kuma duk da haka bayan an kira sallah ma sai Allah ya ce to kuma a dinga tada iqama yi umarni da aka tada iqama الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله wai duk wannan ana gwada maka mahimmancin sallah ne kuma kai ma wai ana nuna ma ba a takura ka ba ana baka dama amma duk da haka saboda kare na Allah baka yi Allah kiyaye Allah kiyaye mu daga rena sallah Allah ya samu daga cikin masu tsaye da sallah kuma tsaye da sallah irin ta hakika tasmur mu'azzinu da'iman yu'azzin bi kulli waqtin ila salah amma bi kamata salat aqimu salat ku tsaye da sallah wa bi ada'iha fil jama'a sannan kuma Allah ya umurni in za ni sallar mu rika ba da sallah a cikin jama'a kar mu dinga yin sallah mu kadai kar mutum ya sallah a gida shi kadai ba tare da ya shiga cikin jami'i farka umma arraki ne ku dinga yin ruku'u tare da masu ruku'u ku yin sallah tare da masallata wa bi adaiha fil waqti sannan kuma ku dinga ba da sallar a cikin lokacinta inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta wa amara bil khushu'i sannan Allah ya umarni da in za a yi sallar a dinga natsuwa ana fara tsoron Allah kar ana sallah kana susa ana sallah kana waige ana sallah kana danna waya ana sallah kana matsa yatsarka ana sallah kana kirka kuɗi a aljihunka a karkai haka a yi sallah cikin kushuri Allah zai na haifi talatin khashi'una su ne waɗannan da suke natsuwa suke sa tsoron Allah a cikin sallarsu wa minhum a cikin muminai man hafaza akwai wanda ya kiyayu ala hadal adadi a bisa wannan adadi ai su aujaba Allah 50 da salatin tun ran da Allah ce ya saukar da sallah hamsin shi kullum sai hamsin akwai mu'minai cikin mu'minai da yawa cikin shehannan mu za ka same su haka akwai masu kullum aka amsa ko a jawayar rasa mai shi ne duk mutumin da aka ba shi mukaddamanci to kan da ka sani na fada aka a hamsin kullum salatul fati dubu hamsin amma yanzu ina sai kawai kaga mutum ya shimfa da buzo san zuciya cikin zawiyarsa lokacin sallah zai ba zai tashi ba ba zai sa almajiran su don lokacin sallah ya zuci har abin da yake faruwa yake faruwa har waɗanda ba san ɗari ba suke sa baki suke zage zage alhali ba haka da kika cika shi ibrahim ya faɗi nusalli kama kalin nabi musalliyar nasumu kaza na qahu sabila suwaidai wani fiku لا نكي نريد صراطه نهج حج الهاشم المتبين نكرر حقا لا اله سوى الذي له الامر له الخلق والامر العظيم التمني واما كان صراط صلى وواجبين أشكن طريقة تلجأ dalika tana girmama sha'anin sallah kwai to saboda haka a cikin sako da kullum sai sun yi sallah haka a hamsin kullum yawmin walaila a kowane dare da rana فالصلوات الخمس ومنهم daga cikin su man hafaza ala hadha al-adad akwai wanda ya tsaya a wannan adadi kai su aujaba Allah 50 salatan tunda Allah ya wajaba sallah 50 yukallifuna anfusahum suna kallafa wa kawunan suna dora wa kawunan su 50 rakatan wato na fada raka'a 50 kullu yawmin wa laylatin kowace dare da rana فالصلوات الخمس يتصلوا لنا بيار سبعة عشر سبعة عشرة ركعة وتصلوا لي بيار أصبع بيو أزهر هدو لعصر هدو مغربة أكو إشاري هدو يا كما ركعة هم شابك وبالشفي والوتر إن كان هذا شفقي لوتري هذا إشهور يا زم ركعة عشرين كيلو من حافظ على ركعتي الفجر والذي يجري أبو raka'a biyu lokacin fitowar alfijir warka ta yi duha da kuma raka'a biyu lokacin walha karfe goma na safe wa arba'an qabla zuhri da kuma yin nafila raka'a hudu kafin sallar azhar wa arba'an ba'da zuhri yayi raka'a hudu bayan azhar wa arba'an qabla al-asri yayi hudu kafin la'asar wa raka'atayn ba'da al-maghrib ya raka'a biyu bayan sallar maghriba wa raka'atayn qabla al-isha'i yayi nafila raka'a biyu kafin sallar isha'i wa 10 raka'atin sannan yayi nafila raka'a goma قبل الشفع والوتر كافن شفعي قبائل شفعي دوتري باي شفعي دوتري كانت شنتري فهذه خمسون صلاة فهذه خمسون صلاة wannan duka hada su duka su za su baka sallah raka a hamsin gaba ɗaya salloli goma sha bakwai shafaɗi da wutari ka hada ashirin wancan na kulkulin na bayan salloli su kuma ka tara su yadda shodin ya zana to zai ba ka raka a hamsin to raka Allah ya ba mu ikon mu dinga yin wannan na barbili a raka a hamsin kullum kullum kullum ina ga muku duk sa'ad da aka samu kafarallun mutane yan duniya da masu neman bukatar su suna zagin ka akan cewa ba ka yin sallah ko kuma kana yin kaza kana yin kaza kar ka dawo su na bulbulin da kake yi ne suka yi kaɗan shi ne Allah ke tuna maka ta wurin su waɗannan mutanen ka gan su Allah zai nuna maka su da fuskokin su duka zai nuna ka gan su jahilai ne gafalallu ne yan ruhu ne amma kalli maganar ka suke me yasa suke maganar ka na fulfulin ka sun yi kaɗan har ta kai suna hango ka ƙara wuta ka bace musu har su daina jin labarin ka shi ne dalilin bakin wannan ƙasa ba maganganun ba wani maganar ba wani ɓacin rai a cikin su da wuya ka ga wani mutum yana zagin mutanen Allah yana danganta musu ba a sallah ana aikata kaza ana aikata fasikanci ana aikata kaza ka kalle shi ga mutumin kirki in babba ne za ka ga san da yake kara- kamar su yana irin shekarunka tantirin dan duniya ne sai da uwarsa ta kai wa malamai kuɗi sai masa addu'a sannan ya shiru amma kai kana yaro ba kai shekarun ba gashi kan yaro shi ne ke jin haushi yake irin wannan kwallon kwallon to da karka damu balle ka bada amsa kana ji irin wannan kwallon da shi to to yanzu fara da ma ni ba na yi to na rubuci da sun yi kaɗan sai ka sake tashi in hamsin kake koma ɗari in ɗari kake haɗa kafaɗa da rabi a kan adawiya ya raka a dubu kullum sallah na bada raka a dubu take ta ce kuma wallahi ba wai ina yi dan wani abu bane so nake ranar alkiyama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yi alfahari da ni a gaban sauran annabawa ya zo da ni gidan alkiyama ya ce akwai annabin da yake da mace irin wannan wanda take nafila take bauta Allah kullun nafila ka addu annaba da sai su sukuye da kansu da ce to bukata ta tabiya in dai annabi zai yi alfahari da ni kuma ni kafarin da yana karkashin fulan ka kullun nafila ka addu ga kafarin ta karkashin fulan ka kullun sannan ba kowa a ranta sai Allah wani ya taba zuwa ya ce mata yana so ya aure ta tace to bari in shiga cikin birnin zuciya ta in duba ko akwai wani wuri da ya rage inda zan iya dan raba ta a ciki da ta shiga ciki ta gama sai ta fito tana kuka ya ce lafiya ta ce wallahi na karaɗe birnin zuciya ta na ga Allah ya cika duka ba wani wuri da zan dan raba wani dan adam a ciki sai a yi haƙuri a je a yi mota to kaga irin waɗannan abubuwa su ya kamata mu zage dangi a kansu mu bar kiwuya da wasa da kasala da rawa da bin san zuciya har wanda bai san ɗarika bai zo yana zagin ɗarika saboda kai ka janyo ka aikata abin da bai dace ka aikata shi ba wa min ibadillahi daga cikin bayin Allah tabaraka wa ta'ala mai girma da ɗaukaka man qawwahu Allah ko wanda Allah ya karfafe shi hatta kana fi salatin da'iman shi ba wai na fada ka hamsin yake ba kullum ka gaji sallah yake ko kuna jiran da shi zai zo rinka ana salamu alaikum amma a cikin sallah ne wanda yana da ban mamaki yana da wuyan fahimta kuma mutane za su yi wahalar gane wannan wanda duk mutumin da zuciyar shi take masallaci ko kana hira da shi wallahi a cikin sallah ne haka annabi bai duk mutumin da zuciyar shi da hankalin sai ke masallaci Allah Allah ke a kira sallah ya tafi to ko ya fito ya zo kasuwa ana kira a masallaci yana cikin sallah a lokaci minhum a cikin bayan Allah man waje da taimu mata salati akwai wanda ya samu taimu niyyar sallah idan yana cin abinci sallah yake yana shan ruwa sallah yake kan yana bacci ma sallah yake ka manta mutumin nan da ya zo masallaci zai bata mu wani bawan Allah sallah shi yana leka sai ya dawo sai sai ga Allah ya manzo Allah ce Iblis me ya kawo ka masallaci na ce wallahi ya rasulullah shi kan gani ai so nake in shiga bata mu tun can sallah ya ce ah to me hana ka shiga sai ce wancan bawan Allah da yake bacci nake tsoro Allah ya ce amma dai ka Allah wanda ranka baka ji tsoron ne sallah ba sai ne bacci to kaga mai baccin nan akwai magana a kai shi kuma wannan yana sallar ne amma zuciyarsa ma ba gaban Allah take ba faqihun wahidun mutawarribun ashaddu ala shaytan min alf abid yasa yana da kyau mu tashi mai ilimi kuma mai tarbiyya san Allah to akwai wanda ya samu daimumiyar sallah kun fi salatin daima su waɗannan kullum cikin sallah suke su ne Allah zai na hun ala salatin da'imu in ji Allah su ne waɗanda a kode yaushe wato su da'iman a cikin sallah suke ba da ala salatin yuhafizu ka san akwai waɗanda kullum ala salatin yuhafizu na sannan akwai Allah zai na ala salatin da'imu na akwai masu kiyaye sallah akwai waɗanda suke dawwama cikin sallah alhubbaru masu kiyaye sallah ala alhubbaru masu kiyayewa ala hadi a hadil khamsi a bisa waɗannan salloli biyar laisa wal mudamati ala salati ba su ake kira madawama a cikin sallah min ibadillahi daga cikin bayin Allah min ibadillahi daga cikin bayin Allah mallahu da yimu mata salati akwai wanda ya samu da yimu niyyar sallah fi salatin da'iman a kullum ka ganshi a cikin sallah yake wa tilka wannan mutum ya zama kullum yana cikin sallah bin niyyati wa tilka bin niyyati ka kai wannan makamin da niyya ake kai dama ji a shekara sun mun faɗi kyakkyawan niyya idan ka mutu kana so kai wani aiki na alheri to Allah zai tashe ka kayi aiki Allah zai tashe ka ka aikata wannan aiki saboda haka idan kullum zuciyarka tana wurin Allah ka yi wa Allah sujada da zuciyarka to shi kenan a cikin sallah kake al-insanu shi mutum yanwi zai yi niyya annahu cewa shi musallin da'iman kullum cikin sallah yake mai sallah ne a koda yaushe fa yakunu musalliyan da'ima sai ya zama mai bautar Allah a koda yaushe niyyatul mu'min khairun min amalihi wa niyyatul kafir sharrun min amali niyyar mu'min ta fi aikin sa alkhairi niyyar kafiri ta fi aikin sa sharri shi mu'min duk sanda kaga yayi abu mai kyau to da za a fasa zuciyarsa irin niyyar da take zuciyarsa ta fi karfin wannan abu mai kyau da kaga yayi shi ko kaji in ka gani wani abu na sharri mummuna da za a fasa zuciyarsa yana da wani sharrin ya fi wannan mummunan abu da ka ga aikata to da ka Allah ya ba mu zuciya irin ta muminai waɗanda a koda yaushe suke aikata aiki mai kyau allazina ruziqu da yimu mata salati waɗanda Allah ya arzuta su da yimu niyya ta sallah a koda yaushe cikin sallah suke a kowane hali kuma allazina addu hadhihi salati su ne waɗanda suke ba da wannan sallah hatta wasaru ilal qurbil haqiqi har sai da ta kai sun kai zuwa wato wusuli na haƙiƙa sun sami zuwa ma'arifa sun sami zuwa kusancin Allah na haƙiƙa wa fil waqti kai sujada ta ƙara kusanci ba ka Allah ce ba kai sujada ta ƙara kusanci to su sun ma Allah sujada da zuciyarsu a kullum cikin sallah suke hatta falau har sai da kai sun kare anil wujudi daga barin samuwarsu wa falau sun kare daga barin ganin samuwa wa falau kuma sun kare an an fusin daga barin ganin kansu ba su ganin wani su ba su ganin kansu sun bar sun bar gaibu daga yesu shi ne fal arifuna falau bi an lam yashhadu shay'an siwa al mutakabbir al muta'ali wa au siwahu ala al haqiqati batilan ko halikan في الهال والمال والاستجهاد الله قل وذا الوجود وما هوى إن كنت مرتادا بلوغ كمال فالغير دون الله إن حققته أدم على التفسير والإجمال وألم بأنك والأوالم كلها لولاه فيما هو وفي ابن الله من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين هذا فالعارفون فلو بأن لن يشهدوا شيئا سوى المتكبر المتعالي ولا عرضوا عن الحقيقة هالكا في الهالي والمال والاستقبال سوى لك حتى فلو عن الوجود har sai da take sun kare daga barin samuwa wa falau an amfusin sun kare daga barin ganin kawunan su an wujudi daga barin samuwa wa wujudil wujudi da kuma samuwar samuwa fa yabqa Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya wanzu sun samu maqamu kullu man alaiha halik wayan kawai wa rabbika duk wanda ke ban kasa ba sa ganin su ba sa ganin shi sun kare daga wani wato wato samuwar su da kuma samuwar wasu su sun tabbatar da samuwar Allah kullu shay'in halikun illa wajhahu fahu kaga su waɗannan wato wato wannan waɗannan manyan arifai hunalika anan fi salatin da'iman wanda ya kai wannan matsayin wanda ya daina ganin kansa ya daina ganin wani sai ubangiji to a koda yaushe cikin sallah yake fi salatin da'iman a koda yaushe cikin sallah yake sajdatan wahidatan wato wannan sallan sujada ɗaya ce raka'a ɗaya ce sujada ta sannan idan aka yi sujada ba a ɗan ruwa idan yanzu ya mai warai kuwa dan sujada ba da goshi ake ba da zuciya ake ita ko zuciya in kewa Allah sujada ba ta ɗagowa ta sallama mutu har abada ke to su waɗannan wato sun wa Allah sujadan nan kwaya ɗaya la yarfa'una kusan sun kasa dai dago kawunan zukatan su hatta ta kuma sadu har aljama ta tsaya inna salata kanat al mu'minina kitaban mawquta wato sallah ta kasance a kan yankin kawo lokaci fil awqati al khamsati a cikin lokutan nan guda biyar asuba azhar da asar magriba isha'i au kitaban ko kuma kace sallah littafi ce wato abar farlantawa mawqutan alaihim abar yankawa lokaci a kansu hum su masana Allah fi waqti salati da suna cikin lokacin sallah ko da yaushe يا ربي يا رب يا رب يا سلام وقم مجيزا لنا يا واحد الأهل يا بر يا وتر يا عين المراد أجل يا من لا له شفع كلا ولا ولد أجزك بينا وفرج سلبه أبدا يا من لا شبيه له واقع ولا ند أنت الجاز بكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له ند فرج لأمة خير الخلق جمهم ولا ينالهم نسب ولا حسد للمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد آل الأزال أحمد صل وسلم على خير الورى بلد محمد الآل أتاني سلمي اللهم صل على سيدنا محمد الأسباب المعروف والخاتم العصبة ناصر الحق لها والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين من أمر بعد زور سيدي موسى dan maulana shek ɗaya usman bauchi rabbi allah ta'ala anhu da kuma mutanen birnin yau mutanen sudi shek malik ismaila mutanen jumala ali kwarau muna musu barka da zuwa da dukkan sauran yan uwa assalamu alaikum